بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دا بيو وان دي دي دي دا عشرين دا هدو نيكو عشرين دا هدو قوات شاء دايا شكرة تدبو بيو دا عشرين ميلادية kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram littafi ne wallafar doktor yusuf al-qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ashirin a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu game da sharaɗin yanka wato sharuɗan da ake buƙatar a cika su kafin dabbobin da aka yanka su halatta wato dabbobin da aka halatta cin su nau'i biyu ne kamar yadda muka karanta su kansu na tudu nau'i biyu ne akwai wanda ana iya yanka su Allah ya ba da dama ana iya yanka su akwai kuma wanda ba a iya yanka su ainihin saboda wasu dalilai da muka karanta to shi nau'i na farko wanda ake iya yanka su to su ne waɗanda ake son a cika waɗannan sharuɗa sharaɗi na farko kamar yadda muka karanta a yanka idan wadda ake yankawa ce ko a soke idan irin dabbar da ake sokewa ce da kuma abu mai kaifi wanda zai iya yankawa ko kuma ya soke ɗin abinda zai zubar da jini ya kuma yanke makogwaro da kuma jijiyoyi wannan abun ko da dutse ne yana da wannan kaifin ko katako yana da wannan kaifin duk zai iya yin wannan aikin kamar yadda mun karanta hadithin adi bin hatim at-ta'i a ƙarƙashin haka sannan abu na biyu yankan ya zamanto a makogoro ta makogoro za a yanka ko kuma ta wannan ramin da ake iya caka mashi idan abin da ake sokewa ne kamar raƙumi wato shine a yanke makogoron wanda bayan yanke makogoron mutuwa ke biyo baya ga ita dabbar da aka yanka din ko kuma aka soke mafi cikar yanka kamar yadda muka karanta shine a yanke makogoro da magudanar abinci da ruwa da kuma wasu jijiyoyi guda biyu ainihin wato masu kauri waɗanda suke gefen wuya to wannan in aka yanke su an samu cikakken yanka ya samu akwai bayanan duk da muka yi a ƙarƙashin wannan sannan abu na uku kada ya zamanto dabban nan an ambaci sunan wani Allah wajen yanka ta kenan sharaɗi na gaba shine a ambaci sunan Allah ga wannan dabba da za a yanka to waɗannan sharuɗan in sun cika insha Allah yanka yayi namiji ne yayi ko mace ce ta yi ƙarami ne yayi ko babba ne yayi yanka insha Allah yayi to sai malam kuma ya gaya mana sirrin da ke cikin yanka da kuma hikimomin Allah madaukakin sarki da ke ƙarƙashin wannan ainihin wato shari'a ta yanka wanda duk mun karanta muna cikin karatun lokaci ya mana insha Allah za mu tashi da daga waƙadika na ahalul jahiliya alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala ya ce wa laƙadika na ahalul jahiliyati ya jubbu na asni matal ibn ya ce haƙiƙa mutanen jahiliya sun kasance suna yanke tozon raƙumi wahiya hayya alhalin raƙumin yana da rai da ransa ba a yanka shi ba sai a yanke wannan tozan nasa wa yaqta'una iliyatil ghanam kamar yadda kuma suna yanke jelar ainihin wato tuwaki ko awaki wa kana fi dhalika ta'dhibun li hadhihi alhayawanat lalle a cikin yin hakan akwai azabtarwa ga waɗannan dabbobi a ce ba a yanka dabba ba kamar raƙumi ba a yanka shi ba a ce za a yanki tozansa lalle akwai azabtarwa da rashin tausayi a cikin yin haka ko kuma dabba ba a yanka ta ba a ce za a gutsire jelarta za a yanke jelar lalle akwai azabtarwa ga wannan dabba fa fawwaha annabi sallallahu alaihi wa sallama maqsudahum da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ainin ya ainin tozartar da manufar su su mutanen jahiliya wa harrama alaihim al-intifa'a bi hadhihi al-ajza kuma manzon Allah ya haramta musu ainihin wato yin amfani ko cin wannan ɓangare na dabba da aka yanka ba tare da an yanka dabbar gaba ɗaya ba faƙala sai ya faɗa ya ce ma ƙuɗi aminal bahima duk abin da aka yanka a jikin dabba daga cikin dabbobin ni'ima albahima duk abin da aka yanka wa hiya hayyatun tana raye aka yanki jelarta ko aka yanki ainihin wato abin nan wani ɓangare na jikinta to fahuwa maita wannan abin da aka yanka mushe ne duk abin da aka yanka a jikin dabba tana da rai jelatta ce a'a tozanta ne kamar da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan abin da aka yanka mushe ne wannan hadithin hadithi ne wanda yake imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad dinsa wato a hadisi na mai lamba ta dubu ashirin da ɗaya da ɗari tara da uku waɗanda suka fitar da wannan hadisin suka ce hadithi ne hasan imamu abu dawud a cikin asayid hadithi na dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da takwas shi ma ya ruwaito shi haka imamu tirmidhi a cikin al'azima hadithi na dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin ya ce kuma hadithi ne hasanun garib haka alhakim a cikin al'azima hadisi na dubu bakwai da ɗari da hamsin shi ma ya ruwaito shi yace wasa hahu kuma ya inganta shi wa wafaqahu zahabi wa hassanahu al-albani fi ghayatil maram haka al-albani wato ya inganta wannan hadisi ya hassana shi a cikin ghayatul maram hadisi ne da aka karbo shi daga abi waqidin al-laythi to kenan kaga kuskure ne a yanki jikin dabba da ranta wannan akwai azabtarwa kuma wannan ba zai halatta wannan dabba ba matukar ba yanka ta akai ba to sai gaba ta gaba mala yace hikimatu tasmiyati inda dhabihi hikimar ambatan sunan Allah lokacin da za a yanka dabba ila wani ya ce to me hikimar sai an ambaci sunan Allah amma dalabu tasmiyati inda zakati fa inna laha sirran latifa wato game da neman a ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka dabba lalle akwai wani tattausan sirri wato a cikin yin haka yambage tanabbuhu lahu wanda ya dace a kula a kuma hankalta da wannan sirrin waliltifatu ilaihi da kuma waiwayawa zuwa ga gano wannan sirrin fahiya min jihatin shi wannan sirrin ta wata fuskar mudadatun lima kana yasna'u alwasaniyuna wato kishiyantar abinda masu bautar gumaka suke yi ne a cikin in za ka yanka wata dabba cikin dabbobin ni'ima ka ambaci sunan mahalicin wannan dabbar kamar kishiyantar alwataniyuna masu bautar gumaka ne wa ahlul jahiliyyati da kuma mutanen jahiliya wanda su kuma suke ambatan sunan wani wanda ba shi da iko wajen samar da wannan dabbar ba kuma shi ya halicce ta ba da haka kai kuma sai aka ce to ka zama kishiyarsu in za ka yanka ambaci sunan mahalicin dabbar mahaliccinka wa min zikiri asma'i alihatim ta yadda mutanen jahiliya suke ambatan sunayen iyayen gijinsu almaz'uma wa'anda suke riya cewa su ne iyayen giji inda zabihi lokacin da za su yanka maimakon ka ji an ambaci sunan Allah sai ka ji an ambaci sunan wani gunki ko sunan wani ainihin wato abun bauta na su mutanen jahiliya wa idza kana al mushriku yadhkuru fi hadha al mawdu' isma sanami idan mushriki a irin wannan gurin yana ambatan sunan gunkinsa fa kaifa la yadhkuru almu'minu isma rabbi to yace yaya mumini kuma ba zai ambaci sunan ubangijinsa ba shi idan har mushriki zai ambaci wani aljani lokacin da yake so ya yanka dabba ko ya ambaci ainihin wato wani mutum ko ya ambaci wata dabba ko ya ambaci wani gunki ya yanka to ta yaya shi kuma mumini zai kasa ambatan sunan ubangijinsa lokacin da zai yanka dabba da haka akwai sirri na farko shine kishiyantar masu yin yanka da sunan wani Allah wa min jihatin thaniya ta fuska ta biyu kuma fa inna hadhihi alhayawanat waɗannan dabbobin da kake kallon su shanu raquma tumaki awaki da sauran dabbobi tashtari kuma al-insan da dabbobin da ɗan adam sun yi tarayya fi annaha makhluqatul lillah cikin kasantuwar dukkanin su halittun Allah ne ita wannan dabbar da zaka kayar ka yanka halittar Allah ce kamar yadda kai da aka baka izinin ka yanka ta kai ma halittar Allah ne wa annaha ka'inatun hayya zata ruhin kuma waɗannan dabbobin su ma wahalittu ne masu rai rayayyu masu rai falimaza yusallidul insanu alaiha wa yazhaqu arwahaha to falimaza me yasa dan adam yake samun iko da dama akan su wa yazhaqu arwahaha ya kuma fitar da rayukansu ya kashe su illa an ya kuna zalika bi izinin khaliqihi wa khaliqiha hakan ba zai kasance ba sai da izinin wannan damar da ya samu wani izini ne ya samu da lasisi daga ubangijinsa kuma mahaliccinsa mahalicin wannan dabbar allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda duk abin da ke cikin sammai da kasadin na Allah ne jami'an gaba daya wa zikiru smullahi huna ambatan sunan Allah a irin wannan gurin huwa i'lanun bi hadhal idhnil ilahi bi hadhal idhnil ilahi wato huwa al-i'lan kaman shelantawa mutum yake da sanarwa da wannan izini da ubangiji ya bashi ma'ana lokacin da mutum ya zo ya ambaci sunan Allah lokacin yankawa kaman yana shelantawa duniya cewa ubangijin da yanzu ya ambaci sunansa shine ya halatta masa ya bashi izinin ya yanka wannan halittar cikin halittunsa ina fata an gane ka annal insana ya ƙulu kamar dai mutum yana cewa ne innani la af'alu zalika kar ku gana kayar da dabban nan me rai tana kuka kila ma tana ta kuka ta san yanka ta za'a yi kar ku gana kayar da ita zan yanka ta udwanan ku ɗauka zalunci na yi ala hadhihi kainat a waɗannan halittun wala istid'afan litilkal makhluqat kar ku ɗauka fin ƙarfi ne na yi wa wannan halittar cikin halittun Allah walakin bismillahi azbahu sai dai da sunan Allah da ya bada izini ne zan yanka ba fin karfi ne mata ba ba cin zali ba ne da na zo zan yanka ta in fidda ranta ga raɗaɗin fitar rai tana kuka ma wala Allah kar ku ɗauka na yi rashin tausayi kar ku ɗauka na yi fin ƙarfi na yi zalunci a'a shi yasa ma na ambaci sunan Allah don ku san ubangijin da na halit na ambata to shine ubangijin da ya min izini ya ce in yanka ta haka ga ya fi kowa jin kai domin shi ya halicce ta don haka ba rashin tausayi ba ne tun da wanda ya halicce ta ya bani izini ya ce in yanka akwai hikima ko wa bismillahi asidu in kuma farauta ce zai harbi abin farauta ce to da sunan allah asidu zan farauci wannan abin farautar kar ku ga na taɓe wato bindiga ko na ɗame kwari da kibiya na harbi ainihin wato dabbar da zan yi farautata ku ɗauka akwai nau'i na rashin tausayawa akwai nau'i na rashin ainihin wato wato rashin imani a'a ubangijin da ya bani izini na in na ganta ba zan iya kama ta ba sai dai harbe ta to shi ya bani izini ya ce in yi amfani da kwari da baka in na ganta in ambaci sunansa in harbe ta ina fata an gane wa bismillahi akulu kuma kar ku ga wannan dabba ma har an an yanka bayan an yanka an zo an fede ta an sassara naman an yi gunduwa gunduwa da shi har ma ya fada cikin talle ana soya a ɗauka an yi rashin tausayi yanzu dabban nan da na ganta a tsaye tana kuka ɗazu ita ce aka yanka ta aka gididdiba ta har ga ta ana soyawa to da sunan ubangijin da ya ba da izinin a gididdiba ta a soya ta ko a dafa a kulu da sunansa zan ci shi ya ba da izini ce in ci kuma in zan ci in yi mata wannan abu wannan yana daga cikin hikimomin da malam ya kawo na ambatan sunan Allah lokacin yanka dabba sai wata mas'ala kuma zaba'ihu ahlul kitab zaba'ihu ahlul kitabi ina hukuncin yankan kafirai ahlul kitab suwaye ahlul kitab sai ce al-yahudu wan nasara yanzu idan ba yahude ya yanka rago kai musulmi zaka iya ci idan kirista ba nasare ya yanka kaza ko ya yanka sa musulmi zai iya ci to shine sai mala ya ce zaba'ihu dukkan ilahirin yanke-yanken ahlul kitab in baka gane ahlul kitab bi ba al-yahudu wan nasara mala yake nufi ina hukuncin cin naman da suka yanka ba malan suka kirawo musulmi mai ambatan sunan Allah ya yanka ba a su ne gaba ɗaya suka je kasuwa suka siyo ragonsu suka zo suka yanka shi ka san akwai azancin mutanen ma ce to ai in an kawo mutum yana kyama a ce a to ai malam wane ne suka kira yanka musu to ba su kirawo wani malam wane ba ba su kirawo wani musulmi ba su da kansu suka danne kayan suka yanka shi za a iya ci ko ba za a ci ba a ra'ayina kaifa shaddada islamu fi amri zabihi wahtamma bih bale ce mun dai gani yanda musulunci ya karfafa game da al'amarin yankan nan yanda musulunci ya tsananta wajen dokokin da ya wajaba a kiyaye su game da al'amarin yankan nan wahtamma bihi mun ga kuma yanda musulunci ya damu ya nuna kulawarsa game da yankan nan li'anna mushrikil arabu domin mushrikan larabawa wa gairuhum da wasunsu min ahalil milal daga masu sauran addinai ja'aluz zaba'iha sun sanya abin da ya shafi yanka min umuril ibadat yana cikin al'amuransu na ibada mushirkan larabawa da waɗanda ma ba mushirkan larabawa ba sauran cikin masu addinai daban-daban duk sun ɗauki al'amarin yanke-yanken nan da muke ta karatu a kansa al'amari ne cikin al'amuran ibada bal min shu'unil aqida kai bari ma sun dauke shi daga cikin al'amuran da suka shafi aqida wa usulid din sannan dukkan su sun dauke shi a matsayin wani tushe ne na addini fasaru dan haka ne za ga da mushrikan larabawan da wa'anda ba su ba ya ta'abbaduna suna bauta bi zabihi bil inda wato bi zabihi zaba'ih wato da yanka dabbobin da ake yankawa li alihatihim ga iyayen gijinsu kaga ashe mushrikai suna zuwa wajen gumakansu su yanka suna da wata aƙida game da yanka dabbobin nan suna da wani abu da suka kudurce game da abin da ya shafi yanka shi yasa da mushrikai da wasu su cikin masu addini duk za ga suna da alaka da yanka kuma suna ba wa al'amarin yanka muhimmanci har ma sukan iya bauta ga iyayen gijinsu ta hanyar yanka wata dabba cikin dabbobi a wajen iyayen gijin nan nasu fayazbahuna alan nusubi indaha fayazbahuna za ka same su suna yanka alan nusubi akan gumakansu indaha wato alan nusubi indaha sukan je wajen wannan gumaka ɗin su yanka ainihin wato dabbobi au yuhilluna bismiha inda zabihi ko ka ji sun kururuta sunan wa'annan gumakan lokacin da za su yanka ka ji mutum zai yankan maimakon ya ambaci sunan Allah to shi ba Allah yake bauta ba wani gunki yake bauta sai ka ji ya ambaci sunan wannan gunkin lokacin da zai yanka fa ja al-islam musulunci da ya zo fa abdala hadhihi al-umur sai ya lalata ya rusa waɗannan al'amuran gaba ɗaya wa aujaba ya wajabta Allah yuzka rasmu ghairillah kar a ambaci sunan wani Allah inda zabihi lokacin yanka domin duk wanda za a ambaci sunansa ba shi ya halicci wannan dabba da za a yanka ba da aka bai cancanci a kira sunansa ba lokacin da za a raba wannan dabba da ranta domin ba shi da hannu wajen halittarta da aka musulunci da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci da suka aka lura ga yanda mutane suke suna kokarin sarrafa wannan ibada ta yanka ga wani Allah to sai musulunci yazo sai rurusa waccan gaba daya sai ya tabbatar da irin tasu ta musulunci wa harrama ma zubiha ala nusub haka musulunci ya haramta dukkan wata dabba da ake yanka ta da sunan gunki wa ma uhilla li ghairi llahi bihi kuma musulunci ya haramta ya kuma ɓata duk abin da aka yanka aka kirayi sunan wani Allah walamma kana ahlul kitabi ahlu tauhidin fil asl yayin da ya zamto su ahalul kitab da yahudu da nasara sun kasance ahalu tauhidin wato ma'abota ta Allah ne fil asali a can asali asalinsu suna ɗayanta Allah sun masarat ilaihim na zagatu shirk sannan ɓarna da taɓargaza irin ta shirka ce ta saɗaɗo tana su ta nashe su kamar yadda mun karanta a farkon wannan littafin cewa Allah ta'ala da ya halicci kowa musulmi ya halicce shi kowa da tauhidi aka halicce shi lalacewa a nan duniya mutum ya lalace duk wanda kaga yana kiran wani Allah a duniya ya lalace amma lokacin da Allah ta'ala kan ya halicce shi yayi alkawari da shi ba zai shirka ba bayan ya halicce shi kuma akan wannan kyakkyawan gwadaban aka dora shi a nan ne ya samu duk matsalar da ya samu to sai malai yake cewa su yayin da su ahalul kitabi suka zamto da asalinsu ma'abota tauhidi ne sun masarar ilaihim na zagatu shirk to ta'adi da barna irin ta shirka ce ta naso ko ta taho ta nashe su mimman da fi dinihim daga wanda suka shigo addininsu minal mushriki ne daga cikin mushrikai الذين لم يتخلصوا تماما من أجران شركهم القديم وإن بس قمت أرككا با قبادا دقدتين شركة ستداتا بس قموا بس قموا ونكوا با لأك داما أكوي برقشين شركة بتوانكوا با وكان هذا مظنة لأن يفهم بعض المسلمين أن معاملة أهل الكتاب في ذلك كأهل الأوثان وكان هذا مظنة وأن سيزمن توشين يسا أكي زتود الأمان لأن يفهم بعض المسلمين وكان هذا مظنة وأن زتن أكي لأن يفهم بعض المسلمين دن وأن يسا وصدق مسلمين سكا فهمتي أن معاملة أهل الكتاب mu'amala da ahalul kitabi yahudu da nasara fi zalika game da abin da ya shafi wannan yankan da ake magana a kansa ka ahalul authan kamar masu bautar gumaka ne rakhasallahu ta'ala fi mu'akalati ahalul kitab kama rakhasa fi musaharatihim abin da ake so musulmi su fahimta wato mu'amalar ahalul kitab game da a sha'anin yanka kamar mu'amalar wato ahlul ausan masu bautar gumaka ne sai dai su ahlul kitab rakhasallahu ta'ala ubangiji yayi mana sassauci mu musulmi fi mu'akalati ahlul kitab cikin cin abincin ahlul kitab mu musulmi Allah ya sassauta mana ma iya cin abincin ahlul kitab kama rakhasa fi musaharatihim kaman yanda ya mana sassauci za mu iya sarakuntaka da su ma'ana za ka iya ganin wata kirista ko ka ga wata bayahudiya ku shirya tana kan addinin ta na yahudanci kai kana musulmi ka aure ta kaman yanda musulunci ya mana sassauci mu ci abincinsu mu ci yankansu to haka kuma musulunci ya yi mana sassaucin mu yi sarakuntaka da su ta hanyar mu auri 'ya'yansu mata فقال تعالى في سورة المائدة ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida wa hiya min awakhir ma nazala min alquran kuma dama suratul ma'ida tana daga surorin karshe karshen sauka a cikin alqurani Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku dukkan wani abu mai dadi wa ta'amul ladina utul kitaba abincin ahlul kitab yahudu da nasara hillul lakum halal ne gare ku abincin ahalul kitab yahudu da nasara hillun lakum halas ku ci in ba ka so dama ba lalle ba ne da aka ce halal ba a ce sai ka ci ba ko na naka na dan uwanka musulmi ka ce ba za ka ci ba ba kai laifi ba dan haka amma ka fahimta babin halacci ya halatta ka ci abincin ahalul kitab na ba ta gane yake cewa wa ɗa'amukum hillun lahum kuma abincinku halal ne gare su suratul ma'ida aya ta biyar wa ma'ana hadhihi al-ayata ijmalan ma'anar wannan aya a jimulce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau mun hal Allah ta'ala ce na halatta muku dukkan daɗaɗan abubuwa fala bahirata wala sa'ibata wala wasilata wala ham da haka babu ainihin bahira ba sa'iba ba wasila ba ham wa'annan duk ba su ba kayansu wa'annan kaga duk ainihin wato a dabbobi ne da mun karanta su a bayan da mutanen jahiliya suka kyale su ba sa cin su suka canfa su to Allah ta'ala sai ce duk an halatta mana a tsayi ba duk abin da yake mai daɗi ba mai cutarwa ba an halatta mana sai aka ce don haka babu wata dabba da ake kira bahira ba wata sa'iba ba wata wasila ba wata ham wa da'amul ladina utul kitab abincin ahlul kitabi minal yahud daga yahudawa duk tsiyarsu ɗin nan da kake kallo yahudawa da abincinsu wan nasara da nasara hillul lakum ku musulmi halal ne gare ku bi muqtadal asl da abinda asali ya hukunta asalinsu suna da tauhidi asalinsu sun yi imani da wani manzo asalinsu sun yi imani da wani littafi da Allah ta'ala ya saukar to sun ci albarkacin wannan imani asalin aka komar da kai ahalul kitab shi yasa zamu tattauna game da to wanda ba ahalul kitab ba kawai arni gashi nan kawai ko pagan ko kuma mai bautar dutse ko mai bautar rana ko mai bautar wata ko mai bautar taurari su wayannan yayan kansu yake zamu tattauna a can gaba yanzu ana gaya ma ahalul kitabi su duk da kafirai ne amma suna da sauki sauki da dama dama sama da wanda ba su ba saboda su alal akalli sun yi imani da cewa akwai ubangiji sun yi imani da wani annabi cikin annabawa ko da ba duka ba sun yi imani da wani littafi cikin littafan da Allah ya saukar ko da yake ko da ba duka ba to wannan ya sa kun dan fi kusa da su sama da wanda shi ba shi da addini ko sama da mai bautar wani abu wanda ba Allah ne ya saukar da wannan bautar ba an gane wannan lam yuharrimhu Allahu alaikum qat طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل لم يحرمه الله عليكم ألا بيتبع حرم تامك شيبا قط دعي أبنشن أهل الكتاب وطعامكم كما يندكوما أبنشنكم حل لهم كذلك هل نجرسوا فلكم أن تأكلوا من اللحوم التي زكوا حيوانها أو صادوه mala ya ce a ƙarƙashin haka kuna da dama ku musulmi ku ci naman da su ahalul kitabin ne suka yanka dabbobin da kansu ko suka farauto dabbobin da kansu ku ci kamar yadda na yi ishara ɗazu ba musulmi suka kira ya yanka musu ba ballanta na ka ce a to ai wane ne ya yanka musulmi ne a'a su ne da kansu suka kayar da dabban nan suka yanka ta duk da haka in dai ahlul kitabi ne Allah ta'ala ce ka ci ya halatta walakum an tud'imuhum mimma tuzakkuna kamar yadda kuma za ku iya ciyar da su daga dabbobin da kuka yanka wa tasqaduna ko kuka farauto za ku iya ciyar da su ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wa innama shaddada al-islam a inda kawai musulunci ya tsananta ma'a mushrikil arab game da mushirikan larabawa waɗanda su ba ahalul kitabi ba ne wata sahala amma musulunci ya yi sassauci ma ahalul kitab game da mu'amalantar ahalul kitabi a wannan babu li'annahum aqrabu domin su suka fi kusanci ilal mu'minina zuwa ga mu'minai sama da mushirikai wai ahalul kitabi sun fi kusa da musulmi sama da mushirikai ma'ana mushirikai sun fi nisa da musulmi fiye da ahalul kitab li'itirafihim bil wahyi ba dan komai ba su ahlul kitabi sun yadda akwai wahayi wan nubuwa sun yadda da annabta wa usulul din sun yadda da wato tuwasin addini fil jumla a dunkule ko da sun kokore ko sun yi kaza sai dai bayan sun lalace sun gurbata sun caccanza addinin su zama abin da suka zama amma sun yadda da cewa akwai wahayi sun yadda da annabta sun yadda da usulul din wa qad shuri'at lana mawaddatuhum shi yasa aka shar'anta mana mu kaunace su ma la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin da haka an shar'anta idan wani dalili ya zo na mu kaunace su to an shar'anta mana wa qad shuri'at lana mawa mawadatuhum ko mawadatuhum mawadatuhum ma'ana an shar'anta mana kaunarsu bi mu'akalatihim kamar ya kace an shar'anta mana kaunarsu ta hanyar mu ci abinci da su in dai har za su dafa abinci ka ci ai kaga akwai wani dan nau'i na kusanci yace bi mu'akalatihim ta hanyar cin abinci da su ba ma wannan ba wa musaharatihim da sarakuntaka da su yanzu kaga ahlul kitabi kana so ba soyayya akwai ko kuma musulunci yace to irin wannan soyayya wadda har za ta bayu ka auri kirista ko ka auri ahlul ka auri ba yahudiya yayi musulunci ya bada dama ranar bautar wajen bautar ta tafi wajen bauta kai kuma ranar ka tafi ka bautar a ran lahadi za ta tafi church shikenan kai kuma ka tafi ka kasuwa eh to ka gani ko duk wanda suke zaune a kudancin nan za a ga irin wannan ko ga gida mix wake da shinkafa duk ƴaƴan mutum ɗaya ne eh na'am eh yawwa a ta tafi da su coci kuma shi o 'yan matan nata ya ban mata 'yan matan shi kuma mazan alakumar zakar wala hul'un fata jana shi yasa irin wannan karatun karka ɗauka wato duk wanda yake zaune yake zaune a cikin birnin kano wanda kusan mutum mutanen kano 99.9 kana iya cewa musulmi ne so karka ɗauka in an tashi hukuncin musulunci ana magana ne da mutanen kano shi sa duk wanda yake irin su jos irin su kaduna irin nausa can in ya zauna gurin karatun nan zaka ji tambayoyinsu sun bambanta da irin naka gida ɗaya ne za a ga musulmi da arna haka ake haɗe wannan ran juma'a su tafi abin nan coci wannan ran su tafi masallaci ranar juma'a ana samun irin wannan ko ga 'ya'yan mutum ɗaya amma wai su kiristoci ne wasu abin nan da aka ga suna zama da sauransu ka ba ta gane to shari'ar musulunci Allah ta'ala ya shar'anta mana mu kaunace su ta hanyar cin abinci da su da kuma ma sarakuntaka tare da su da kaga zaka kaunaci yar mutum ai dole ko nau'i na kauna da za ta shiga tsakaninku na shi sirikinka ne zai baka yarsa duk da cewa arniya ce amma dai kai ka gani kace kana so ko da yake ba za a ce arniya ba sai a ce ahlul kitab domin in aka ce arni sai ya zama to kaman wanda yake ba shi da addini kwata-kwata ko wa husni mu'asharatihim sannan da kyautata mu'amala da su duk an shar'anta mana kamar kyautata mu'amala da su li'annahum saboda su ahlul kitab idza asharuna in suka shigo cikin mu suka yi mu'amala da mu suka yi gogayya da mu wa arafu al-islam suka gane musulunci fi bi'atihi fi bi'atihi wato a yanayinsa wa min ahalihi suka kuma fahimci ahalin musulunci wana musulmi ala haƙiƙatihi bisa haƙiƙanin yadda ya kamata ilman suka fahimci abin a ilmance ko suka ga ga musulmi yadda suke rayuwarsu ilman suna amfani da ilimi wa amalan suna aiki da ilimin wa hulukan da ɗabi'u kyawawa irin na musulunci su ga musulmi baya ƙarya baya cin amana baya gulma baya kaza baya kaza baya zina baya shan giya baya sata baya cin amana su ga kyawawan mu'amaloli irin na musulunci zahara lahum to wannan sai ya bayyana musu anna dinana huwa dinuhum ashe addinin nan namu shine irin addinin su ma'ana addinin mu huwa dinuhum shine addinin su fi asma ma'anihi cikin kololuwar ma'anoninsa wa akmali suwarihi da mafi cikar surarsa wa an ƙasa haifihi da kuma mafi tsarkin takaddunsa ma'ana littattafan da aka saukar ko alƙur'ani mubarra'an su gano yadda musulunci ya barranta min albida'i daga bid'o'i wal abatil da ƙarerai wal wasaniyati da bautar gumaka to sai su gane in suna nesa ba za ma su gane mai musuluncin ba sai a dinga ba su shi a baibai kamar yadda yanzu diyawanci ake ko arnan kasar na haka ana ba su shi a baibai amma za ka ga duk waɗanda suke suna da ɗan kusanci da musulmi kuna mu'amaloli na kasuwanci da waye za ga irin wannan zafin kafircin yana da sauki a tattare da su saboda mu'amalolin da ake abin duk da ake gaya musu ko a coci ake ce musu kaza in suka zo a mu'amala sai ga ba haka bane da aka kaga shi wannan mu'amalolin a ilmance a aikace ga kyawawan ɗabi'u wannan sai ya bayyana musu wannan addinin namu shi ya kamata ya zama addinin su shine ma'ana anna dinana huwa dinuhum addinin nan namu ashe ya kamata ya zama shi addininsu a wajen irin kyawu mafi ɗaukakar ma'anoni irin na addinin musulunci da kuma mafi cikar surorinsa yadda suke gani sai su ga ashe wancan da suke bi ba shi ya kamata su ba kamata ya su zama musulmi to idan babu kusanci ba za a ci abinci tare ba babu ɗan wata kafa da aka ɗan ba da ƙofa cewa ku ɗan yi kasuwanci tare aka ɗan ba da ƙofa ƙila auratayya ta shiga domin kaga duk wadda ka aure ta sai dai in kai ma kawai dama addinin bai dame ka ba amma ma damar addini ya dame ka a hankali kana mata da'awa da kyaututtuka ne da kyautatawa ne da iya soyayya ta ji ka sanya san ka iya soyayya ta yanda ba za ta iya rabuwa da kai ba a haka a haka in kai mata tallan addini sai ga ta shi yasa musulunci ce kar ka aurar da yarka ga wanda ko ba shi da kirki ko ba shi da kyakkyawar akida ko addini ko kuma ka ba wanda ba musulmi ba saboda namiji an yadda yana da influence yana da tasiri wajen sarrafawa da canza ɗabi'u da halaye da alƙiblar matarsa shi za ba matsala don kaje ka aure alkitab tsammani ake za ka iya ma musuluntar da ita amma aka samu irin wani ɗan boko boko aka wanda kawai ingila ya je ya ganta ya auro ta kawai ta addinin ta ya nasa lakum dinukum wali addini bai taba kiranta zuwa ga addinin sa ba bai taba a kawai to wannan abin da ake sa rai wannan yan mu'amalolin da aka ba da dama aka ce in sun yanka a ci yanzu wata rana akwai wani cikin malamai ce sun je sitti ƙasar sitti wa'azin maguzawa suke cewa ku fa 'yan uwanmu ne kuna yare irin namu ga kaya irin namu suka ce mu ba 'yan uwanku ba ne ai 'yan uwanku in kuka je wajen su sallama kuke mu da kuka zo kun mana sallama kuma sannan yanzu ba kwa cin abincinmu in ma kawo kyamar abincinmu kuke kaga ashe daga kyamar mutum shi wa kyamar ka ne ku fahimci hikima irin ta addinin musulunci ba akwai gurin akwai kafiran da dama ba ga maciji kawai amma akwai masu sassauci wa'anda suna da dan maili to wa'annan ana iya yi musu kyakkyawan mu'amala har ma almu'allafati qulubuhum ai ba musulmi bane wa'anda Allah ta'ala ya ce a ba zakka mu'allafati qulubuhum duk da wasu malaman sun ce kafin addinin musulunci ya karfi ne aka ce a ba mu'allafati qulubuhum har zakka aka ce a ba su yanzu mutane nawa ne suka musulunta lokacin saboda kyauta ta ban mamaki da manzo Allah ya dinga yi musu wani da ya rude ya koma ƙauyen sai ce wallahi ku musulunta wallahi na je ban taba ganin mutum mai kyauta irinsa ba aka bude kawai aka waro wani garken dabbobi aka ce an baka wannan ya nemi ya zautu musu ne dalilin musuluntarsa abi da haka in akwai wanda za a siye shi da kyakkyawan mu'amala a siye shi wanda kuma sai yana cikin yanayi dama yana karɓar gashi sosai sai a yi kokari a dan sassauta masa raɗaɗin rayuwar ga wani ta yana daga na'am na'am na'am eh Allahu akbar na'am eh da kyau ai duk za ka wannan abubuwan da ana yin su da yawa mutane da yawa da yawan su za su musulunta eh ɗabi'u haka su ne dama su ne ake so ai da yawa ai za ka ga ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun faɗa cewa kyawawan mu'amaloli ai masu a shirya masa shi kuma ya saka da alkhairi wannan wani shine yanzu wanda ya taba daukan takobi ya cewa zai a manyan na uka minni ya ce Allah annabi yana kwance sallallahu alaihi wasallam sai ya sadado takobin annabi tana rataye a jikin bushiya sai ya dauke ta yana dauke ta sai ya zungura annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa daga shi sai annabi ya ce wa manyan na uka minni wa zai kwace ka hannuna ya ce Allah yana cewa Allah kawai sai takobi ta faɗi hannunsa annabi ya ɗauka sai ya ce to kai kuma wa zai kwace ka sai ya ce kun khaira akhidin ni mugu ne amma kai ka zama mafi alherin wanda takobi ya faɗa hannunsa ya ce ka musulunta ya ce a ba zan musulunta ba amma ba zan haɗa baki da duk wanda za su cuce ka ba so saboda kyakkyawan mu'amalan da kake kallanta da yawan mutane za ka gansu wato rashin kyakkyawan mu'amalan nan ya sa an shafa shi kansa musuluncin kashin kaji shi yasa in mutum ya kalli musulmi da mu'amalolinsu to sai ga in ba musulmi bane da wuya ya musulunta in ka ga sai dai wanda karantar ko ya ma'abucin karatu ne da son research ya shiga ya ta bincike game da musulunci amma in ya kalli yanayin musulmin sai ya ga to me bambancin sa da su wata tabargaza ce ba yake yi wadda ba sa yi to me za su ja shi da shi ta kyakkyawan mu'amala ta yi musulunta ina fata an gane to wayannan masail din duk za ka ga akwai su shi sa musulunci ya bada wata ya bada dan wani forum na a zauna a ci abinci in za a ci abinci za a tattauna ko kawai a zo kawai ana cin abinci daga cikin ma sun da cin abinci akwai santi za a za a dan labarin da da na yanzu zai iya tasowa saboda haka za a dan yi hira kaga za a samu wannan sannan ga sarakuntaka za ta shigo ciki ina fata an gane wa alaikum salam na'am eh na'am eh na'am na'am eh haka na'am tana kula ita bayan su ma ga su ga inda suke haka na'am mary na'am haka yawwa masha Allah Mm. Naam. Haka. Mm. Mm. Ah, To. Haka. haka Allahu akbar Allahu akbar to ka ji ko to ita ce ta ta observing wannan ta ta observing tana kallon ga wasu musulmi ne amma shagalallu suna ta karta a kira sallah su kitashi su ne za su musulantar da ita da ufar dalibu wal matsalub kenan to wayannan abubuwan za ga su muka rasa gaskiya mu'amalat amma waɗannan mu'amalolin kyawawa na musulunci wallahi inda musulmi za su rike su ba sai an fada ba sai an yi ta da'awa ba akwai mutanen da kawai yau da gobe mutum ya zo ya siyi kaya ya cika kuɗi ma'ana kuɗinsa ya yawa wani fa da irin wannan fa a kasuwanci ya kuɗi ya cika ma kuɗi da yawa ka rage ka zo ka bashi da ya dawo ka ce masa ga wannan ya ce a ka ran nan da ka zo ba da kuɗi ya yi yawa kuɗin nan kuma ka bani kaga da mamaki to ka ga ire-iren waɗannan abubuwan wani ana ba shi dama yana in shot ne zai buga ya ce to kayi min shot sai ka ciko amma an cika kuma shikenan kaga idza wato idza talu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsiruna to wayannan mu'amalat din gaskiyar magana musulmi muna lakin din muna karancin su sosai wayanda kyawawan ɗabi'u ne na musulunci wanda yana daga cikin hikimar da ta sa musulunci ya ba da dama ya shar'anta a yi mu'amala da wayanda suke ahlul kitab saboda a ci abinci tare da su a yi sarakuntaka a yi kasuwanci tare duk saboda a samu kusancin su za su gane menene musulunci kyawawan ɗabi'un musulunci mai musulunci ke kira zuwa gare shi in mutum ya kyamace ka yayi nesa da kai ba zai fahimce ka ba وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لفظ عام mala yace fadin Allah ta'ala da yace wa ta'amul ladina utul kitaba abincin wa'anda aka bawa littafi ma'ana ahlul kitabi hillul lakum halal ne gare ku lafzun amun wannan lafazin mai fadi ya gami wato amun gamamme ne yashmalu kulla ta'amin lahum ya kunshi dukkan wani abincin su domin ci aka yi wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum yanzu ka zo ka ce banda teba ko banda abu ko banda ya sunan daya abincin nan ire-ire ko amala ko kaza ko duk in ka ce banda wannan to yanzu kai ake bi bashi sai ka kawo dalili domin ci akai wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin ahlul kitabi halan ne gare ku shi yasa sai malam yace lafzun amun yashmalu kullu ta'amin lahum ya kunshi duk wani abincin su zaba'ihuhum yanke-yankensu wa hububihim da kuma abin da suka sarrafa ta hanyar kwaya ko suka sarrafa alkama ko suka sarrafa shinkafa ko dawa ko gero ko mas suka sarrafa wa gairuha da wani haka fa kullu zalika halalun lana duk wannan halal ne a gare mu malam ya kun muharraman li'aini matukar wannan abun ba haramtacce bane da ainihin abun wato a kuru kana kallo haramun ne dama kai ma addinin ka ya haramta ya haram abun nan to idan ya zama to muharraman bi aini to ka kalmai ta ce kamar mushi kaga wannan kai dama ko musulmi ne ya kawo mushi ai ba za ka ci ba kalmaita wal waddam al masfu da jinin yanka wa lahmul khinzir da nama wato waddamil masfuhi wa lahmil khinziri da naman alade fa hadhihi la yajuzu akluha bil ijma' wannan baya halatta cin wayannan dabbobin malamai sun yi ijma'i akan haka sawa'un akana da'amu kitabiyyin aw muslimin wannan ba bambanci abincin na ahlul kitabi ne ko na musulmi in dai mushe ne ba za a ci ba in dai naman alade ne ba za a ci ba in dai jinin yanka ne ba za a ci ba abinda aka yanka da sunan wani Allah kowaye yanka ko musulmi ne ba za a ci ba wannan kaga mun yi musharaka mu da su anan amma in ka cire waɗannan abubuwan duk abincin da ahlul kitabi suke ci kai ma za ka iya ci baqiya huna idahu iddati masaila yahummul muslimina ma'rifatuha mala yace abin da ya rage yanzu anan shine bayyanar da wasu mas'aloli da sanin su yana da matukar muhimmanci ga musulmi wace mas'ala ce ma yuzbahu lilkana'is wal a'yad abincin kirsimeti abinda suka yanka lilkana'is don cocinansu wal a'yad ko irin idi irin nasu kamar ko new year ko ainihin wato abin nan ko, ko menene kirsimeti yawa christmas to sai yake cewa ma yuzbahu lilkana'is abinda yuzbahu ake aka yanka lilkana'is dan coci wal a'yad ko kuma abinda aka yanka saboda idi irin nasu su ahlul kitab to ina hukuncin wannan wutar ce ta yi kaɗan ne ko kuwa na farko إذا لم يسمع من الكتاب أنه سمى غير الله عند الذبح masihu ko ya ce uzairu to ba za a ci ba in ba a ji ya ambaci wani Allah ba za a ci wannan shine ra'ayin wasu malaman wasu malaman ku suka ce ba ruwanka da wannan ma Allah ya fi mu sanin me suke faɗa in sun zo yankawa amma ya ce wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wasu ila abu darda an tambayi abu darda radiyallahu an an kabshin aka tambaye shi game da rago ne zubiha an yanka shi likani satin dan wata coci purposely dan coci aka yanka shi yuqalu laha ita wannan cocin ana kiranta George's St George St George haka ake kiranta ahaduhu laha sun kyautar da wannan dabbar da suka yanka wannan ragon laha ga wannan cocin sai aka tambayi Abu Darda ana kulumin mu da muke musulmi za mu iya cin wannan naman sun yanka shi purposely zuwa ga coci za mu iya ci aka tambayi sahabin annabi abu darda faƙala abu darda ilisa'il sai abu darda iya ce wa mai tambaya allahumma afwan allah dai kai mana afuwa innama hum ahlul kitabi innama hum su ai ba wasu bane face ahlul kitabin ne ma abota littafi ne da'amuhum hillul lana kuma abincin su ya halatta a gare mu wa da'amuna hillul lahum abincin mu halal ne gare su wa amarahu bi akali yace kawai ka ci abin ka ci naman ka kawai ina ba ta gane eh in ji abu darra yace to ya ce Allahumma afwan Allah inda akwai kuskure ka yafe amma ni fahimta ta tun da Allah ta'ala ya ce wayannan mutanen da ahlul kitabin ne kuma abincinsu halal ne mu ci abincin mu halal ne su ci na kawai fa amarahu bi akali yace ka je ka ci akhrajahu at-tabarani fi tafsiri imam at-tabarani a cikin tafsirin sa ya fitar ya kawo ainihin wato wannan hadith wannan athar din mujalladi na tara shafi na 579 wa sahahu al-albani fi gayatul maram sannan ash-sheikh nasiruddin al-albani ya inganta wannan athar din a cikin gayatul maram wasu ilal imamu malik wasu ilal imamu malikin an tambayi imam malik fima zabahahu ahlul kitab game da dabbobin da ahlul kitabi suke yankawa li a'yadihim saboda idin su wa kana'isihim da kuma cocinan coci coci din su sai aka tambayi imam malik ina hukuncin wannan yankan faqala bari ka ji wani fiqhu na imam malik sai ce to akrahuhu ina karhanta cin wannan naman wala uharrimuhu amma fa ba zan haramta shi ba ina karhanta a ci wannan nama amma fa ba zan haramta shi ba ina fata an gane ka koma can ƙasa za ka ga hadhihi fatwa sai doktor karzawu ya ce wannan fatawar ta imam malik min azharil adilla tana daga cikin dalilai mafiya bayyana ala fiqhil imam malik akan irin fiqhu da fahimta irin ta imam malik wa dinihi wannan yana nuna ma irin riko da addini na Imam Malik wa wara'ihi da tsantseni irin na Imam Malik radiyallahu an id domin lam yusari bai yi gaggawa ba ila tahrim zuwa ga cewa haramun kama ya fa'alu ba'dhum al-yawm kamar yanda wasu cikin malamai Allah Allah mutum yake jira kai fatawa ka rufe baki ce haram ci ka duba imam malik ma ka duba girma irin na imam malik saboda tsantseni da riko da addini aka ce ina hukuncin abin nama ne ko dabba ce aka yanka ta saboda idi kamar christmas na na ahlul kitab ko kuma suka yanka dan cocin su yace to ni ba zan kar ina karhanta shi dai gaskiya ina kyamar a ce an ci amma fa ba zan haramta shi ba shine mala a ƙasa yace to ka duba fa imam malik irin tsantseni irin nasa yace ba zai har bai gaggawa zuwa cewa haramun bane waktafa bil karaha sai ya tsaya iyakar hanci kawai haithu wajada umumaini domin shi imam malik ya samu umumi ne guda biyu muta'aridaini kuma sun ci karo da juna umumin can wa ma uhilla li ghairi llahi bi daya wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum kaga ma uhilla li ghairi llahi bi duk abin da aka yanka da sunan wani Allah ya shiga ciki nan kuma wa da'amul ladina utul kitaba hillu lakum abincin ahlul kitabi halal ne gare ku duk abin da suka sarrafa in baya cikin wayancan mushe naman alade jinin yanka ya halatta a ci yanzu kaga can ga fadin da'amul ladina utul kitaba hillul lakum ba a ware wani abinci ba an ce da'amul ladina utul kitaba nan kuma ga aya ta ce wa ma uhilla li ghairi llahi bi abinda aka yanka da sunan wani Allah karaci da aka imam malik ya ga wannan ayar ga wannan ayar umumi guda biyu kuma sun ci karo an samu ta'arudi tsakanin su in ka ci abincin ahlul kitab to kaga ka ci abinda aka ce uhilla li ghairi llahi bi musamman in yanka ne na dabbar da suka yanka na fatan gane to shine sai imam malik ya fitar da wannan ainihin wato umumu ma uhilla li ghairi llahi bihi wa umumu da'ami da'amu ahli kitab wa qad jama'a bainahuma bima zakarnahu sai imam malik yayi jam'i ya hada waɗannan nassosin guda biyu cikin abin da muka ambata yaya abincin ahlul kitabi in sun yanka dan idin su ko cocin su yace ni ina ganin makaruhi ne amma ba zan haramta shi ba me yasa ya ce makaruhi ne saboda wa ma uhilla li ghairi llahi bi me yasa ya ce ba zai haramta shi ba saboda wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sai ya tsaya a tsakiya ya ce makaruhi ne ni ba zan ce haramun ba ne amma dai ina ganin makaruhi sai malik ya ce wa inna ma karihahu min babil wara imam malik ya karhanta cin wannan abincin ne ta babin tsantseni kashiyata an ya kuna dakhilan saboda yana tsoron kada wannan abincin da suka yanka ya shiga fi ma uhilla li ghairi llahi bihi cikin abin da aka yanka da sunan wani Allah tsoron kada ya ce a ci kuma ya zamana wannan tana cikin dabbobin da aka yanka da sunan wani Allah walam yuharrimhu a hannu guda kuma bai ce haramun bane li'anna ma'ana ma uhilla li ghairi llahi bihi indahu domin ma'anar abin da aka yanka da sunan wani Allah shi a wajen Imam Malik bin nisbati li ahlil kitab dangane da ahlul kitab innama huwa fi ma zabahuhu li alihatim wannan ya shafi abin da suka yanka wa gumakansu iyayen gijinsu ma uhilla li ghairi llahi bihi dangane da ahlul kitab shi imam malik yana ganin shine abin da suka yanka wa iyayen gijinsu mimma ya na bihi ilaiha daga irin abin da suke yi na ibada dan neman kusanci zuwa ga iyayen gijinsu wala ya akulunahu baci suke ba su ma su kansu irin wannan wanda suka yanka da sunan gumakansu ko sunan wasu ababen bautarsu ba sa ci su ma fa'amma ma ya zubahunahu amma abin da suka yanka wa ya akulunahu su ma ci za su yi fa huwa min da'amihim yana cikin abincinsu da aka ce wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wato inda in Allah ya ce muke da kuka fahimci abin da malai yake so ya fito wallahi na ji daɗi so yake ya bambance mana tsakanin abin da da suka zo yanka sunan wani Allah suka wannan kaulan wahidan ba za a ci ba ko da yake akwai malaman da suka ce shi ma dai Allah bai tambaye bai ce mu tambaye su wa kuka ambata sunan wajen yankan bai da ba a samu ba kawai da'amul ladina utul kitaba hillu lakum to amma cikin tafsilin da Imam Malik yayi da aka tambaye shi game da irin wannan abincin wanda na kirsimeti shi ma zai iya shiga cikin wannan domin idi ne ko irin nasu ko da yake su masana wannan abin nan din sun ce shi kansa kirsimetin bid'a ce a addinin kiristancin su ba an fahimta ko sai yake cewa amma abin da su suka yanka su ma ba ci za su yi ba dan iyayen gijin su ko ababen bautarsu suka yanka to wannan kamar yadda su ma ba ci za su yi ba kaiwa ba aka ci ba amma wanda suka yanka dan murnar ranar kirsimeti ta zagayo za su ci abinci mai daɗi su ci nama su masu rarraba wa mutane su sun ci sun ba mutane sun ci to wannan ya shiga cikin waɗa amul ladina utul kitaba illul lakum ma zakuhu bi dariqin yukhalifu dariqatana an fahimci yanzu wannan matsalar ta zama wadih ko ina fata an gane da haka abinda suka yanka ko dai ka ɗauki faɗin in sun yanka da sunan wani Allah ba za a ci ba idan sun yanka don su ma su yi abincin bikinsu su ci wannan za a ci yana cikin waɗa amin ladina utul kitaba hillul lakum wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai wanda shi ma shine ra'ayin shi doktor karnawi duk da cewa akwai malaman da suke ganin ba za a ci abincin kirsimeti wasu na da dalilai da yawa ɗazu na ɗan dudduba irin wannan naso in kawo su to kuma ban sani ba in dai wannan matsalar ta zama wazi to kila ba buƙatar ma sai an kawo yancan ɗin amma dai akwai wanda suke ganin ba za a ci ba abincin kirsimat saboda a ta'awun alal ithmi wal udwan an taimaka musu akan abin da suke yi na bautar wani Allah da sauransu to akwai wa'annan dalilan wanda zaka ji wasu malaman su ma suna dogaro da su wajen cewa ba za a ci din ba amma nan dai kaga mu abinda muka karanta a nan ga abinda malam ya kawo mana na maganganun malamai ma zakuhu bi dariqin yukhalifu dariqatana to sai wata mas'ala kuma abinda ahlul kitabi suka yanka ta wata hanya ba irin hanyar da mu musulmi muke yankan mu ba akwai kuma ɗabakar wato akwai ɗaba'ar da ita kuma sai aka sa ma zakuhu bi ɗariƙin sa'aƙil kaharaba'i akwai wanda za a ga nasu bugun an kawo wannan abinda su ahalul kitabi suka yanka ta hanyar shokin shine as-sa'aƙil kaharaba'i an gane ko yawa shine ainihin wato electronic shock kawai ayi wa dabbar wani ayi mata shokin da electronic kawai ta mutu to irin dabbobin da suka yanka wato suka kashe su ta irin wannan hanyar ko kuma kawai wani guri ne kawai sai a turo su kawai duk in sun zo sai wani abu ya buge kansu haka shikenan kawai sai ga dabba ta zube ma'ana dai abin da suka yanka ta wata hanyar da ta saba wa irin hanyar da muke muke bi mu musulmi wajen yanka kamar misali ta hanyar shokin da lantarki to yaya za a iya cin wannan ko ba za a ci ba to sai ya ce almas'alatu thaniya wannan ita ce mas'ala ta biyu mu waccan ta maganar abincin kirsimeti ko idin su da sauransu ita ce mas'ala ta farko mas'ala ta biyu hal shin yushtaradu an takuna tazkiyatuhum mithla tazkiyatina sharadi ne yankan su sai ya zama irin namu kafin mu ci sharadi ne idan za mu ci abincin ahlul za mu ci yankan ahlul kitabi sai in sun yi irin yankan mu bi muhaddadin ta hanyar yin amfani da abu mai kaifi fil halq kuma sun a makogoro wannan ai shine sharadin muna mu yankan ko a samu abu mai kaifi kuma a yanka ta makogoro to sharadi ne ba za mu ci abincin ahlul kitabi ba sai su ma sun yanka wannan abin yankan ta irin wannan hanyar ishtarada zalika aktharul ulama da yawa cikin malamai sun sa wannan sharadin cewa ba za mu ci yankan ahlul kitabi ba sai sun yi irin yankanmu ma'ana sun yanka da abu mai kaifi kuma sun yanka ta wuya wallazi afta bihi jama'atun min al-malikiyya anna zalika laysa bi shartin abinda wasu da yawa cikin malamai a malikiya suka yi fatawa da shi cewa wannan ba sharadi bane da yawa daga cikin malaman malikiya sun ce ba sharaɗi ba ne na ba za mu ci yankan ahalul kitabi ba sai sun yi yanka ta irin hanyar da muke yin yanka alal qadi ibn al-arabi alqali ibn al-arabi yace fi tafsiri ayatul ma'ida a wajen fassara ayar nan ta cikin suratul ma'ida sai ce hadha dalilun qati'un ala anna as-sayda wa ta'ama alladhina utul kitaba من الطيبات التي أباهها الله وهو الحلال المطلق وإنما كرره الله تعالى ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التي توجب الاعتراضات وتحوج إلى تطويل القول القاضي ابن العربي أوجه تفسير آية في سورة المائدة تتعامل الذين أوتوا الكتاب هل لكم sai ce haza dalilun wannan dalili ne hujja ce qati'un yankacciya ala akan cewa anna saida lalle farauta wa da'amal ladina utul kitaba da abincin ahlul kitab min at-tayyibat duk wannan yana daga cikin at-tayyibat halattattu dadadan abubuwan da allati abaha Allah wanda Allah ya halatta wa huwa al-halalul mutlaq kuma waɗannan abubuwan halal ne saki ba ƙaidi ba wani ainihin wato restriction wato halal ne al-mutlaq sakaccen halal ne ba ƙaidi wa innama karrarahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya maimaita wannan liyarfa bihi shukuka dan ya kawar da duk wani shakku wa yuzila li'tiradati ya kuma rufe bakin masu surutu shine ainihin wato wa yuzila al-i'tiradat ya kashe bakin tsanya ya rufe bakin masu surutu anil khawatir al-fasida game da waɗanda suke da tunani gurbatacce allati wanda gurbataccen tunanin nan shine tujibul i'tiradat yake wajabta irin waɗannan tambayoyin wa tuhwija kuma ya matsa wa mutane ko ya matsa ya takura ila ta ɗuwilil ƙawul zuwa ga yawaita zance ko tsawaita zance da haka Allah ta'ala ya maimaita wannan dandan ya kawar da wannan cewa in dai waccan aya Allah ya ce wa ɗa'amun lazina utul kitaba to tunda a ɗayyibat Allah ya halatta su shikenan kawai wa qad su'iltu an an-nasarani yaqtulu anaqa ad-dajaja thumma yadbaquha shi kansa doktor karzawo ya ce wa ƙadi su iltu ya ce an tambaye ni anin nasarani game da banasari ya tulu unuqad dajaja ya shaƙe wuyan kaza kawai ta mutu a haka thumma ya dubaquha sannan ya dafa ta hal tu'kalu ma'ahu in ya ce wa mutum tafaddal shin mutum zai iya cin wannan naman kaza tare da shi amma fa kana kallo a gaban a gabanka yasa igiya ya shaƙe zakaran sai da ya mutu kawai da ya mutu shikenan ya silala shi kawai ya sarrafa shi bayan ya gama gyara duk kana zaune ya ce maka ka zo ku ci hal tu'kalu ma'ahu aw tu'khadhu minhu ta'aman za a iya rikar wani abinci daga ciki faƙultu sai na ce tu'kal za a iya ci li'anna da'amuhu li'annaha domin wannan abin da'amuhu shi a abincinsa ne ina fata an gane wa da'amu ahbarihi wa ruhbani kuma abinci ne na ahbar malamansa da masu bautarsa shi ma haka suke yi in an yi wannan ci suke wa in lam takun hadhihi zakatun indana ko da yake mu wannan ba yanka bane mu a wajen mu musulmi a wajen mu ba yanka bane walakin abaha Allahu lana ta'amuhum mutlaqan sai dai fa mu Allah ya halatta mana abincin abincinsu mutlaqan saki ba kaidi wa kullu ma yarawnahu halalan fi dinihim da haka duk abin da a addinin su ba san zuciya ba bid'a ba a addinin su addinin da suke bi wanda Allah ya saukar musu ya nuna wannan abin halal ne a addinin su fa innahu halalun lana mu ma halal ne a gare mu an gane in dai addinin su ya halatta musu wannan abincin ko wannan naman to mu ma halal ne gare mu illa ma kazzabahumullahu fihi sai fa inda Allah ya ƙaryata su suka ce addinin su ya halatta kaza Allah ya ce ƙarya ne ba inda addinin su ya halatta musu wannan in dai addinin su ya halatta musu wannan to mu ma halal ne dan in dai ya halatta musu su ci to da'amul ladina utul kitaba hillul lakum ta shiga ciki ولقد قال ulama'una innahum yu'tunana nisa'ahum azwaja malamai suka ce ah innahum su fa'alul kitabin nan yu'tunana nisa'ahum suna ba mu matan su azwajan a matsayin mu aura fa suna ba mu matan su azwajan kuma mu aure su su zama matan mu fa yahillu lana wa da'uhum kuma saduwa da su ya halatta ka sadu da ita ya halatta fa kaifa lana akulu zaba'ihahum suka ba mu matansu matansu suka halatta a gare mu to ta yaya kuma la na akulu zaba'ihahum ba za mu ci yankansu ban sun yi wal akalu dunal wada'i ai cin naman su bai kai saduwa ba fil hilli wal hurma wajen halacci da haramci harkar mu'amalar saduwa ai haramcinta in ta haramce to haramcinta ya fi girma ya fi haɗari sama da haramcin cin naman da bai halatta ci ba هذا ما قرره ابن العربي wannan yana daga cikin abin da shi ibn al-arabi ya tabbatar al-maliki ibn al-arabi al-maliki kaga cikin malikawa akwai waɗanda suke da wannan fahimtar cewa duk abin da ahlul kitabi ya halatta su ci a addinin su ya halatta in kan in baka ci ba ba wai ci akai kai laifi ba amma da ya halatta in kai ba za ka ci ba kaga wani zai ci kar kai masa korafi ko kar kai mita wannan shine abin da ibn al-arabi ya tabbatar ka koma cikin ahkamul qur'an ibn al-arabi mujalladi na uku shafi na 82 to sai mu tashi wa qala fi mawdhi'in thalin ibn al-arabi zai sake yin wata magana da game da wannan mas'ala din abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya babu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana amin amin wa alaikum assalam na'am na'am نعم